إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na rabiul awal hijira shekara 1441 wanda ya dace da 19 ga watan 11 shekara 2019 a darasi yau da insha Allah muna cikin littafin buluga mara yau za mu yi darasi na goma sha hudu darasi na goma sha hudu a cikin littafin bulugul maram insha Allah darasinmu na ƙarshe mun yi bayani akan mas'ala ta jinin haila ko istihada jinin rashin lahiya na mata nina al'adar da rashin lahiya an san dai a haka al'adance mace lahiyayya wadda ba tsohuwa ta ba ba karama ba ce ba wata ta mace dukkan wata tana jini na al'ada ɗabi'a ce wadda allah subhanahu wata'ala haka ya kaddara wa iya mata to wannan maganin haila an san an hana sallah da azumi da mu'amala da mata ta aure a cikin lokacin haila to akan samu wani lokaci ga mace ta samu illa ta rashin lahiya wannan jini da yake zauwa ya tsaya a wata a kwanaki sanannu sai zamanto samsan baya tsayawa wannan shi ne abinda ke samun wasu mata ba duka ba zaman kamar matsalar rashin lahiya wani su ne muka yi bayani a sati da ya gabata a cikin karatunmu na sati da ya gabata wanda malamai magabata na da da na yanzu suka san kwarai saɓani wajen dokan wani kwanaki ne na jinin haila wanne ne na rashin lahiya wanda mai bayani akwai waɗanda suke magana kudin tsayawa akan zahirin nasi da ya zo na al'adar mata kuma akwai masu aiki da ababe na zamani yau da kullum a kamar da na sassa min taimiyar ke magana cewa haka ta damar cikin malamai cewa dukkan matsala ta matsalar jinin mata tana kai da kawa tsakanin hadisai na guda biyu cikin mata na sahabbai amma hadisan fatima binta abi hubaish ko hamna binta abi hubaish ko ummu habiba binta abi hubaish duk hadisi a kai a kawo ƙarƙashin wannan hadisai ne guda uku ake kai da kawowa kan hukumce-hukumce da suka zo akan mas'alar mata akan fikin wa'annan hadisai hadisi na fatima binta abi hubaish shi ne muka fara bayani a kan shi wanda shi iya karantar da kai na in muna cikin magana na rashin lahiya na jinin mata shi iya karantar da mu da kala ta nau'in jini da ana cikin jinin al'ada sananne sai jini ya canza wanda jinin ka yake tsayawa a makin tsayawa da ya yi ana gane farkon jini da ƙarshen jini ko kwanaki kaza launi kaza ne kwanaki kaza launi kaza ne wannan ummu habiba kifatan da abu hubaish annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita cewa ta yi aiki idan wannan baki ne irin na haila a shine za ta kame sallah da azumi da sauransu in wancan ya zo wanda ba launin baki ba wannan kenan wanda ya canza kala ba na haila ba ne wannan za ta yi wanka a nan kuma ta ci gaba da sallah na fatima binta abi hubaishi wannan ruwa ta abu dawud imamun da sa'i a duk abin da ya inganta sai hadisi na biyu na hamna binta abi hubaishi ruwa da imam ahmad abu dawud tirmidhi ibn majah sai sun ka ruwaya kuma shi wanda abin da ya tabbata ne cewa ita wannan mai matsala ce ta jini ita ma ba ta da kwanaki kayyadaddu sanannu irin na fatan da dubai shi fatima ita ma ba ta da kwanaki sanannu amma ita tana gane launin jini kaza zuwa kaza ita kuma hamla binta abi hubaish ta samu matsala ta jini bai tsayawa ko karkashinta duk matar da jininta bai tsayawa kuma ba ta gane jinin warko da na kashe duk kala ɗaya ne ita wannan ce ba ta ya mata shawara biyu ko hanya biyu ya bata ita in ma ta ɗauki kwanaki bakwai ko shidda a cikin wata su ne kwanakin jininta in ta ɗauki wannan ɗaya shidda ko bakwai sai ta yi wanka matsayin wanka na haila shi kenan ta ƙare al'adarta ya ce amma in ta samu ƙarfin bayan ta yi wannan kwana bakwai ta rinka mana ta kai ta ɗauki kwana bakwai ta ɗauki al'ada maimakon kwana bakwai ta ɗauki sa'anninta mata kwana nawa suke yan gidansu ne gororinta ne in ta yi aiki da wannan kwanaki na gororinta maimakon kwana bakwai shida to ya ta in ta kwana biyar suke yi hudu suke yi nawa suke yi dai in ta ƙare su su ne kwanakinta na jini a wata ya ta yi wanka amma cin ta samu ƙarfi ta rinka gama azur da la'asar ne ta jinkirta azur a lokacin la'asar ta yi wanka ta yi tare ta jinkirta magariba zuwa isha ta yi wanka ta yi tare ta ja asuba ta ma asuba wanka guda wannan ya ce in ta samu ƙarfi na yin hakan shi ne to dai karshe ta ce ta taga wani magana ta biyu ta maganar ɗaukan kwanakin na sa'annin ta kuma ta rika wanka ta rika gama sallah guda biyu tana wanka wannan ce in ta iya ne ba dole bane sai ta kenan wannan ba wajibi bane yin wannan gama sallah biyu da wanka a jin sallah wannan ba in ta iya ne ba wajibi bane wannan shine na Hamna binta Abi Hubaysh sai na Ummu Habiba binta Abi Hubaysh ita ma ita kuma mace ce tana da kwanaki sanannu kayan samun matsala ta jini amma ita akan wannan halin jini ya zo bai tsaya ba ya zama na cuta to anan ita kuma sai manzala salasalam ya ba ta damar ta zamana gwalgwadon kwanakin da take canda kwanaki biyar take shidda take goma take nata na da kurin in sun kare za ta yi wanka ta yi sallah wannan sauran kwanaki kurin na jini ne da rashin lahiya sai dai umarnin yin arwala a dukkan sallah dukkan sallah sai ina Allah arwala ce wajibi dukkan sallah wannan su ne kala uku na mata wanda duka akai a kawo masalan mata alƙashin wannan nasi zo kanta wannan to yanzu magana ta biyu an yi maganar mai kwanaki na ƙa'ida sananna ya za a yi mace misali gamin farko tana kwana biyar shidda kurin daga jini ya zo ya kwana bakwai takwas ya ta tsaida ba haka ba sai inda ya bayyana cewa jinin na cutar ne yaya ne za a gane jinin cutar ne shi ma nan ne shi ne matsala ta tsakanin malamai bambance wannan kwana nawa suke wasu ɗauka sha biyar inda malikiya bakin sha biyar ne ke ƙololuwa wasu ce kwana goma sha bakwai yusuf bin hazan sauran malamai wannan matsala ce ta diba al'adar mata gari zuwa gari yau da kullum wanda babu nassi wanda ya zo a sunna babu nassin sunna da ya zo da ya bayanin bakin jini kwana kaza za a babu haka babu nassi da ya zo tsakanin jini da jini sai an yi kwana kaza babu shi yasa wannan mas'ala guda biyu ta magana da wani lokaci za a gane jini na rashin lahiya ne malamai suka samu saɓani kwarai kowa bakin ishtihari shi kowa ya aiki da abin da ya gani na binciken shi na abin da kwallo shi ta kai mishi ko bincike da yana da kullum na mata kuma a yanzu misali malamai na zamanin da yanzu sun gama wasu da ilimin addini da ilimin likitancin duk sun gama sai suna ga misali kamar da aka ce wannan suna karfafa magana ta sai bin hazam ta iyaka kwana goma sha bakwai suna cewa baiwa huce sha bakwai inda kwanakin jini ne Allah alam haka suka binciken su kamar daga cikin umratul ahkam ne umratul na ganin na sauran Saudiya da malaman Saudiya suna ga ne kika fato malaman Saudiya kan mas'ala kenan wannan shine ijtihadin malamai kan bambanta a wannan kayyade magana daga ina za a gano an shiga rushin lahiya amma wannan magana mace ce mai ka'ida saranna kina ala kulli hal abin da yake zahirin nasir kurin za ta ci gaba da zama a cikin jini ne tun da babu makon makan nasi babu abin da ya kai da kwanan zai gana akan wani magana sai watan in ya dore an zato da san bai wa a jini wata guda kenan a watan gaba ne in ya zo za a aiki yanzu da al'ada sananna watan tada wani shi ne abin da muka yi a darasi da ya gabata kuma wallahu a'lam wannan shi ne sai yanzu za mu tashi al'um atiya radiyallahu anha qalat kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhur shay'a rawahu al-bukhari wa abu dawud wal lafz lahu umma atiya radiyallahu anha take bada labarin cewa tana makanta ce kunna tana ne su mata na sahabbai annabi yana raye ta ce kunna lana udul kudarata wa sufurata ɓarkar shi ba ma lissahin jini da yake zuba daga jikin mace anta anta suke cewa ko rawai-rawai wani bicika kala imai duhu irin anta anta ko kuwa ya yi irin wanka ta ruwan wanke nama wanda ba irin kala jini gangariya ba ta ce idan suna cikin tsarki ba sa ɗaukar irin wannan ruwa guda biyu a matsayin komi me ma na magana kenan idan mace tana cikin zaman lahiya cikin tsarkinta don ta ga wani jini wanda ba irin jinin haila ba ko an ta'anta za mu ce ko rawaya-rawaya ba irin kalar jinin haila ba sai ya zo mata tana cikin tsarki wannan ba ta ɗaukar shi a matsayin haila bai matsayin komi kurin kamar ƙazamta ce za ta wanke gurin bai matsayin haila in tana cikin tsarki ta ga irin wannan abin da kisa da gabansu an ta anda zamu ce ko rawaya rawaya wanda wannan bai matsayin komi in a cikin kwanakin jini ne amma ha da an ta anta da jirja in a tare ke da jini cikin tana cikin haila to a lokacin take jinin haila da abin da ta gani duhu duhu baki baki kaza a layin jini yake ba ta samun tsarki sai lokacin da ta ga imma da alama tsaki guda biyu ta mata kun tabbata a sunna abinda mace take gano ta samu tsarki na hailarta ɗayan biyu ne imma akwai farin ruwa da yake biyowa bayan jini daga wannan farin ruwa biyu bayan jini shi kenan za ta yi wanka ce ta ko kuwa jini bai zubo ba kuma ta sa wani abu hori kyalle ko abduga hori ta sa a gabanta ta hudu babu komi wannan su ne duwa ta ga ɗayan biyun wannan za ta yi wanka ta yi sallah amma mataka ba ta ga wannan ba ko da jini bai zubowa a saman kwaton ko na abu amma idan ta sa wani abu a gaban za ta ga jini to har yanzu cikin jini take dan bai dugo ba ba a ce jini ya kare mataka an sa wani abu a gaba za a ga jini to yanzu ma cikin kwanakin jini ne bai kare ba ta ga alama ɗayan biyun wannan imma horin ruwa biyo bayan jini ko ko a sa wani kyalle hori a hudo da ja a hudo ba komi haka hudo ba komi shi kenan kenan alama ce ta tsarki wanda aka samu wata ta ce ya tsaya ya dawo eh kina cikin kwanaki kina kwanaki shida ko bakwai kwana ɗaya kwana biyu ta gaba ga wannan jinin inda ba alama jini kullum zaki wanka ke sallah in ya dawo kullum ɗaya da aka ba zai da sayan tun da kwana bakwai nake yi to ko da babu jinin a tare da ita ita ce mata sallah mata komi tun da cikin kwanakin jinin ne a in akwai jini akwai haila in ba jini babu haila ta ta gani da kyau wannan shine mas'alar wannan ruwaya ta umatiya ta halin matan sahabbai ba sa ɗaukar jini an ta'anta ko rawarwaya in suna cikin tsarki wannan matsayin bai matsayin komi ruwata ta abu dawud haka kai man bukhari ka abu dawud munafasin na abu dawud wa ana anas radiyallahu anhu anna al-yahuda kanat idha hadat al-mar'atu fihim lam yuakiluha lam yuakiluha فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم Anas bin Malik ba labarin cewa Yahudawa al'adarsu annan Yahuda kanat idza hatta maratun tim idan mace ta yi haira idan bai Yahudiya tana haila ba sa cin abinci da ita mana ba sa kusantar ta ba ta abinci a ci bala ce da ita san ba sa rabata yahudawa to ku musulmi sai a nasarar yahudi muna mu daban ne wani alada yahudawa ce ya ce ku su na kulle shi illan da ka komi ba abinci ba kowace mu'amala ta wasa ta mu'amala ya ce ku yi da matan banda jima'i shi ne illan da ka shi ne ma'ana arman adam mata ka ce ma'ana saduwa ce kurin bayi duk wani wasa na mu'amala da namiji duk za a iya yi komi za a iya yi banda saduwa eh wannan shine kul aka hana ku kenan muna da bambanci da yahudawa su san san ba su ba ko can take da kurin amma wannan wannan dodo ne kurin wannan kai wannan wannan wannan ta guba ce ba sa kusanta ta san to ku musulmi ta komi za ku banda sadu banda jima'i wannan ruwa ta imam muslim wa ana aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض dinnan muna cikin magana haila kuma muna jin abin da kenan aka hana mai haila yi da abin da aka halitta mata don kaka ɗauka da wani abu ne sananne ka hai musulunci zo na nisan talmata da haila talonsu aka talaka a musulunci ga jeki kurin saduwa aka hana ya ce aisha a ruwa aisha ruwa da bukhari ya kawo musulmi ya kawo take ba da labarin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuru ne fa'attazir ta ce amma na zai mu umarni in sa gyabto ko za a kaca ɗan tori izar abin da sa an ce izar abin da kasawa daga cibiyar zuwa kasa ko shi ne ya ce izar kayan ta sa zane ta ce fai ba shiru ne annabi yana zai rungume ne alhali wa ana ha'id ina cikin haila nan kenan iya karantar da kai cewa kenan mu'amala hatta mu ba ta rungumar juna ba abin da ya hana a yi a cikin haila in dai ba saduwa ba ce wani shi kanta da musulunci saɓar sauran addinai yadda anan salama salama wannan halayen nashi su suka kawo bincike ya ta bincike ana mutum binciken kwakwaf ba wanda aka binciken kwakwaf irin nashi binciken kwakwafin duk zai wuce ba ba ba da ba da ba zai maka ba hatta wajen iya da tafiya zai maka duk wata da wuce a ban aiki ya gama ga yadda ke wanka ga yadda ke kaza ko mu yi shi ba kun ba ba abin suka ciki shi yasa yi wanda suke ba musulmin ba irin masu binciken tarihi ba rusu da addini kurin binciken mutane manya shi yasa duka ba ɗaya ba ka kurin kowanne zai samu manzala shine kurin wanda aka samu lamba kololuwar mutuntaka da mutunci da komi irin da ya rayuwa ya washe ba wani abu rashin tsarki da wanda aka koyi ba sani ba hatta cikin gida ta iyalai wanda wani iya gama shi zai gani shi ne kuma ya neman hira ya za a yi hira ma cikin mutane to ta manzo shi shugaban kowa da kowa na kiba labarin shi kuma bai wani labarin matar take ba labarin matar shi Aisha take ba labarin ga yadda suke da shi an kare ba da karantar da ba wani abu na boyo addini ba na abu wani sakire na boyo da ba su asali komi abu na hili dole dole ne ba wani wani abu mu mara cewa ba su asali kenan ta ce ga yadda muke kenan tana sa izar kuma ta ce fa yuba shi ya rungume ni wa an ina cikin haila wata ruwa zai ce ka je wani kyalle kan farjinta dan akwai masa magana wannan kalmar fatajir iska ta kenan daga cibiya zuwa ƙasa baka dama ta mu'amalar sun ta ce ta fatar zir to wannan akwai ruwa da ta kawo kun cewa alƙa ka ce wani abu akan farjinta ko ka kamar da sun fara da fata fata fata tun sa kirma da zuwa ma kurin farjin kai aka na kurin kenan farjin da kai aka na kai mu'amalar shi duk wani abu a cikin da kana mu'amalar shi na mu'amalar mace da miji duk wani abu a cikin ta banda farji ka wannan alhaji da san qur'ani kun sunna haka ta bayani farji kai aka na mu'amalar mace mai haila shi kaɗai aka hana kai amma sauran jiki ta gaba cinya ina ne duk abin da ba ba farji ba mutum yana da mabiyan bukata da shi in ta kama wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي مرأته وهي عيد قال يتصدق بدينار أو نصف دينار أو, أو نصف دينار إيه نعم رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان والرجال وغيرهما وقف عبد الله بن عباس inda yake ruwa shi ka labarin labarin da imam ahmad abu dawo tuntun sarar mada sun karuwa ya duk da hakim na inganta ruwa duk da bukata maka ibn qatan amma wasu malamai sun na cewa hadisin maquf ma gaskiya mun ga malamin cikin dabu zafaf haka cikin wajen ya kawo dai hanyoyin hadisin yana da tabbacin marfu ne kuma ya tabbata gaskiya to wannan hadisi abinda yake hukumtawa sai ta an samu daga manzan sallallahu salama fillazi ya ati mar'atuhu haida wanda zai je wa matar shi tana haila ya ce annabi ce ta sadaka bi dinar aw nisfi abin su dinar zai yi sadaka da dinare guda ko rabin dinar shine kafara wanda yayi wajen matar shi tana cikin jinin haila wannan matsalar matsayin hadisin da malamai suka samu sabani a mazahib imam ahmad ne kada yake wajibi na ya kafara sai suna da cewa magana kafara dan ruwaya iya bata inganci a wajen su amma magana mai kari na san wannan hadisin ya tabbata kan cewa annabi ya ce zai kafara ta dinare guda ko rabin dinar yanzu idan muka dauki cewa dinar nawa ne dinar mun san dai kullum abin da bai canzawa abin da aka ga aka tabbatar da shi aka ce ba kullum dinari na shari'a a ma'aunin zamani iya ba da garam hudu da yanci 25 kata garam zirgin basan kina garam hudu da kwata ake ta hausa shi ne yi wani ɗin kana so ka san an ce maka gaba dinari goma dinari biyar sai ka yi garam hudu da kwata so wannan adadin shi ta ake samun zakka aka tambaye zakka aka ce a misali tun da an san zakka dinari 20 na shari'a ne to dinari 20 na shari'a nawa ne dinari guda garam hudu da kwata kamta da yanci 25 ɗan kai so 20 zai baka nawa hudu so 20 nawa zai baka 80 ko kuma ga kwata so 20 zai baka biyar shi da ta kenan shi ma abin da bai canza a yanzu yawunin garamkin maganar nisabin zakka wannan duk akai a kawo bai canzawa ya dai farashin ya sauya amma kullum ga nan ka san kudin zakkarka kana wani gari a ina kake aw kana Amurka kana Europe kana Afirka ina kake kaso ka san nisabin zakka sai ka tambaye nawa ne kudin garam na zinariya idan ga kudin garamkin zinariya sai ka yi multiplier ka tabansan kai ka yi dinka so 85 in kudinka ko dukiyarka za ta iya sayan garam 85 sai kudinka sun kai nisabin zakka haka da sai yake ko saka da kuma amma kuma zaka tambaya yanzu ko da nawa ne farashin garam amma yawan shi an sani garam 80 wani bai canza da aka aka wannan haka ne ya riga an kare wannan haka ne abinda ake tambaya shekara zuwa shekara nawa ne kudin garam kin farashin garam to wannan shine yakan saba kuma shi ma farashin kasuwa ta duniya na bus da duniya da magana farashi namu nan kasuwa lokal ta gida dan bambancin na kasuwa na duniya gaskiya farashi ne ya tsada da yawa akan namu na nan kuma a can kima su ta san ake mana kara jiji kara bantan kara bantakat kara sabce ga kamar sa ta mutan Niger take tsada da yawa an Larabawa ta mu wajen ta mu bantakat kara ce mai tsanan ta Niger bantakat kara ce ta da kwallo kalite tana da rashin kwalita mu to kenan yakan bambanci farashin samu na duniya iya bambanta daga dare zuwa zuwa daraja kamar shi mu anan mu duk da anan ma ana samu bambancin ka tawaka kara jiji kara a samu ba fi sai anan muke muke mai al'adun mu muke anan sai muke dokar tsakatsakiya sai muke dokar misali na jiji kara shi muke samun dai tsakatsakiya kenzimil shi ga mana duk suna ga yana ko ko ya kara kan zamanin zu na ga dusa ya kara kuma maka yake yawa kenan akan tanzimin shine an kai so 85 zai baka ina ga 1 miliyan da su san tanzimin zai baka miliyan guda da shiga 275 sai mu mu aka ba tambaya a yanzu samu zakka haka muke badawa in ka mallaki kudin ka in sun kai miliyan 1 da jika 275 zakka ta kama ka ta wani abin da muke ta wani lissafin ke wani abin da wani lissafin ko shi da muke kurin abin da muke lissafin ke canzawa kurin farashin ke canzawa iya ba zai canza da misalin akwai masu tsaya amumman da mu sun ce mu zakka jika 200 ce wani ta jika 500 eh muna da wayan mu na san da kudin garam kin zira ya ɗari uku ne ma zira ɗari uku bisa nisa da wayona ɗari uku yanzu yanzu a da bayan da kin zimin to zai ya zo ka ce min na zo za a canza ma malami na kakana baba ɗan ne zaka baba ya ce min jika ɗari biyu a a canza garam ɗari uku ne yanzu kuma jika goma sha biyar ne ya ka canza ɗari biyu ka ce shirme da kuma sai mu koya musu taba kaza ba ta koya bane ba zaton daraja ce ake zaton kima ce ake ta abin kinan kullum abin yakan canza lokacin zuwa lokaci mu dai a yanzu ga kima kin zinariya garan kin iyayewa ko biyu ya sama ko ya kaza Allah wa'ala kinan to yanzu muna magana yanzu ba da kafara ta rabin dinari da aka ce ka bada yanzu ya za a yi kasan kudin dinari gashi ya kai sha biyar biyar nuna su hudu jika sattin ku cikin shara su dubu jika sattin ya ka raba sha biyar gida hudu nuna ta baka na kai cika aku da bidan sinin ku cika aku da bidan sinin daga lawa aku da bidan sinin tuwamin da haka na ku sha biyar kamata gida hudu ina ka jika uku da bidan da hamsin ne tuwamin tuwamin sittin zakan a ganin zai baka tuwamin sittin zakan zai baka no ya annaba ba mu da zai kuka mu tamka mu kin zin da zai fakat haka zai baka haka jika uku da rabi da musu to kenan ka dauki jika sattin kenan ka samu jika sattin da uku da rabi da musu ba shi ne kudin kenan dinari guda da zaka bada in kai je mai iyalanka da gangan tana jini zai ba da jika 63 da rabi da hamsin to aka ce ko rabi nawa ne rabi yana jika 30 da 325 ko? ko kuwa a haka ne? to kun sai gaba kudi da sai ji kenan yanzu kenan haka za a raba abinda za a yi ya kata za a san nawa ya kamata daga cika 375 ne kenan wannan shi ne zai za a ce rabin dinari in ta kawo mutum ya yi tunan me yasa aka kawo dinar rabin dinari nan malamai sai aka yi kawo ce magana mashi ƙari kenan bakin wayan inda mutum mai hali ne kuma dina guda wanda bai bada ƙari ba da rabin dinari kuran wasu malamai suna ce a idan horko horkon jini ne ya je shi zai ba da dinari guda in a ƙarshen jini mata yawanka ba kayan ta yawanka je da ba da rabin dinari shi zai ta ƙashe da aka fara kuran nan ana magana wanda ba don halittawa ka ce ba ruwanka halaka ne to wannan ka huci ne iya cin abin da ke za a yi ridda halittawa zuwa wajen mai haila wannan na mace kafurci ne halittawa yana akwai masu aƙidar matsala da lake yayi masu ganin turi sunna ya tabbata sunna gaskiya haka ne cewa in dai kai ka halitta ka wuce ne kurum don halitta abin da Allah haramta ne amma ana magana mutum ko rushin hakuri ne kasa ya san sai haramu ne amma rushin hakuri ya sa shi je amma an ce wanda kuma shi bai sani ba akan samu mata wani lokaci ita ma ba ta san jinin ya zo sai bayan saduwa jini zai bayyana dole a ce ba mai laifi ba mai laifi ko kai ba ka fara komi haka akan samu mace na san da haka ya wakana don bala'i kishi da jahiltar addini wai ita don katta ba kishi ta dama ya biya bukata a can ya ta kyale ba ta game tana haila za ta ɓoye jin da bai gane ba kullum ita da wai don kada ba shi dama a wancan gidan ya yanzu da ya bukata kuma ta sai tana jiniwa kun don bala'iki da jahilta addini sai ya ragoba ma allah sa ya gano da mas'ala kuma ta tabbata kuma haka ne to wannan kaga ta adalci ne amma shi namiji bai lahi tunan zani ba sai zai da mun kare kenan mas'alar zuwa wajen mai haila akan rashin sani ka akan akan rashin haƙuri akan rashin sani babu kafara ba koyi dan baka yi laifi ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل wannan ruwaya bukari ya kawo muslim ya kawo kurin sai ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce alaisa idza harta mar'at shin idan mace ta haila ba ba ta sallah ba ta azumi ba nan me ka magana akwai ruwaya bukhari haka cikin sai muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je in ma kace alayya ko a sallar azumi ganin a wancan zamanin mata suna nesa da maza ba da speaker ya yi wa'azi ya yi ba ya keto ya zo wajen mata iya kiransu ya ma'azinsa ta saddaka na inni uritukun aksar ahalin ba ya ce ya jama'ar mata kun ka yi wa sadaka an zan sadaka tana magana azabar Allah tana magana kariya azabar Allah kun ka yawan sadaka ya ce na gan ku kuka yawa a wuta ku ne mutum yawan yan wuta suka ce dum ya rasu da kun dum ya rasu da me yasa muka yi a wuta dum muka yi a wuta ya ce takasunna la'ana wa takasunna al'ashi nan ga sun tambaya menene yasa suka yi yawa a wuta ya ce kuna yawan la'anta ba kaɗan tsinuwa ka tsira ma ka tsira kudi su yawan tsinuwa ka kenan aibu ne yawan tsinuwa ga yaro Allah tsina maka albarka Allah tsina maka Allah wadanka wallahi na aibu ne me matsalar hadarin yau da la'anta ya tabbata nan sanan ya cewa duk wanda ya la'anci wani abu kala anci wani abu ko wani ana ta wannan la'anta tana zuwa kamar kibiya take zuwa in ta je wajen da kala anta in ta je in ba wanda bai dace ba al'ance shi kala anta sai ta kuma shu ta wada ana kan mai hudunta haka wanda lati duk wanda kala anta ka tsimi albarka to wanda lati wannan da ta fata kasa za ta je wajen wanda kala anta in ya cancanta al'ance shi ta wada dama la'antacce ne idan ko bai cancanta ba al'ance shi za ta komo kan mai hudunta kina ai hattara da yawan tsine ma wani Allah tsine ma wani yanzu ma za ka bada magana da yanzu sai ka ce an ba dan adam ba zukaddara misali yaro ne ya yi shigantaka ya lahi tun da allah ya zaki da ƙwararri da kirki allah mai jiƙe shirye shi allah ya zaki da ku da wani kirki allah ya tsina maka shi allah ya shirye shi mu ya ji kansa shi ya cikin abin abin na addini ya kawo larabar tsira ta al'ada mai kyau su da larabawa ko da lashin da ya ji kansa a baka allah ya zama ɗabi'a ce daga wata mace wata takaru wata takaru take tambaya ta wani lokaci in sun fira mamaki tana gidan laraba hita da yawon lalai gina tun ya baka Allah hajji kallon ana mai wayo kalmomi ba ba ta alaji masu gara ce mai Allah shi da Allah ma waye da kana da kalmomi masu kyau mai ko a tsina ko a zage shi hita ka uwan suna masu kalmomi kamar na wani yabo ne sauran ita ma magi take ita wannan iya cikin al'adu na musulunci suka dauka musulunci ne shi ya hana tsinuwa ku na ku al'amu ana nama wasa ala tsira baraka illa wadanka su kuma alhaji kallah afaka Allah ya kaza kaza eh Allah shi da kai haka su suke ko a cikin abin su na ga kamata kenan haka kamata mu zamanto mai gwan kai tsinuwa kai addu'a Allah ke ya Allah ke ga kai eh Allah mai lokacin hanya Allah ka kana ta da kai haka kamata to kenan nan laifin da yake kasu a ciki akwai maganar tsinuwa yace ta kafunul ashir kuna butul cewa kyautata wa miji dukin godiya ya je ina nan ya yi dako ne ya je na an zarge shi ya je na an koro shi ya je na mutunci ya zube lokaci kan neman kuɗin ya kama suna gida duk wani take a kanta amma ɗaya rana da mutum ta kawo abubuwa wata ce tun da bai kita mini bai kita mini yamma ya zama rayuwa ka bai kita mini ma duk abin da ya kai rayuwa ya mutu ya kusa tsuwa ya hau hau kurkura amma ce bai da mata wani ɗabi'a ce ɗabi'a ce da ka ka kusanta cikin cikin umara umara al-mu'minin na tsammana ka Allah ga mamun ne ma cikin da ba shiga wannan wani musulmi matan shi bacin da ke so ta san sai santa ta ce abin da ke so ina buri kurin in shiga cikin turare in yi rawa cikin turare ko a zama turare kurin ta ta yi rawa cikin turare kurin a zuba turare ne ce kalban kamshin wannan sai kun taraya turare ta kuma za ku tsare ba da wani zarga turare mai tsada ta zuba a zuba a kun a cikin ɗaki a zuba ko ina sai kun taraya taraya taraya da tsawata ya ce an ƙare ya sa aka nemo turare mai daɗi mai kyau da tsada aka zuba a fada aka zuba a mata ta kewaya ta yi ta yi ta yi ta yi an ga cikin gari ran nan ana zama ana ita gama su ta ce mai taɓa mini ya ce hatta yau mutu ta ɗaura da shi bai taɓa sace ta ce mata ta harar turare harar turare ta zama harar turare ta ne mata cikin yawa cikin turare ta taɓa ji bayu ba ta hatta yau mutu ta hawa ba sa ba sa ba sa to wannan halin ke na rashin godiya iyakai su wuta ake da mata ke na a yi hankali da rashin godiya ki zama to mai godiya ki samu halar da yake na ki ɓata rayuwar shi saboda ku ka a butulce mishi to wannan rashin godiya iya cikin abin da ka sasa gidan wuta to yanzu sai a cikin zuci ta rasu layi miye mamar sa dina wa akalina a rike ce ma ra'aytu min naqsa ta aqalin wadin adhab li librujin li librujin hadim idan kunna bazan ga ce wallahi bazan ce ban taba gaba wata halitta mai ragaggen hankali da ragaggen addini amma yanzu ta ta yadda mutum namiji ko nuji mu hazin mutum mai hankali amma yanzu ku tare da shi ku kashe ku kamaro shi tabbata halitta wata halitta mai rauni ga rage hankali ga amma yanzu ka ga duka hankalinka ta tuwon fanka sai ka halitta halitta irin wani irin irin ta kuma ta sai ka hatta da ka kai waye ba wani wani ne mata sai ta ce ya rasulullah ma san dina wa waƙala me ya kawo raguwar hankalinmu da addininmu me ya sa aka canza hankali ce ba ku gaba shaidar mace rabin ta namiji ce lacin ba namiji a samun mace biyu da namiji guda ta ce me ya raguwar addininmu a nan da ya kawo na magana alaisa idan har da bata lamsa da lamta sun shin mace idan ta haila ai ba ta sallah ba ta azumi kenan tana da ragowar addini tun da karar namiji bai haila kullum sallah ke kullum sallah ke ta kuma dole a wata yankuwa ke ba ba sallah azumin wani aji daga ba rama wannan haka da biya mata suke hatta aikin gwamnati suna da kasa ko aikin gwamnati da mata suke producer suke yin aiki mutu mutu yi wata ranga wata ayu dole a ayu wata an ji ana jego a ba ta turuwa muwa na maternity kai na kan aikana aiki ita tana can tana can gida tana abu bayan kare a ce kullum awa guda tsawon shekara guda kun tana awa guda ka tarka sha ɗaya da rabi a sha ɗaya tana awa ɗaya da rabi kuma kai kan aikin kuma kudin guda shi yasa a turai ba haka bane su uwa na suka tura suna ta bin ba mata aiki ma ba mata ba su bincike aiki su bincike uwa ne turawa a mace kwanan nan aka zanga ga wuce sati biyu bane ba aka zanga zanga a hawayen shi mata suna zanga zanga kuɗi a ba su daidai da mata da maza ina ga akwai da ke neman mutum ko bai san kusan tsakanin su wani wuri ko kin kusan ne tsakanin maza da mata a liman da france kwanan da ka yi zanga zanga kuna ji matan wurin shi bai mutum mutum bai bai dokar mace ba ta kai ta ba da mace kai bai wa bai da bai ba mace kai ba da mace kai an san ba aikin ba ɗaya bane yanzu na san ta zanga zanga ta amurka wallahi ta amurka ba ɗaya bane ba kuma amurka mu a zan alaba ke kuje na maternity na kwata uku wata uku da awa awa sakara guda amurka sati biyu za a baki ko shi ma kudin da alƙalin kudin ki bakin sati biyu sun cika bayan sati biyu shi ma sati biyu za a hudu a cikin kudin ki ba ki baka baki ci a banza amurka ba a rukunin kwanci da maternity ki ci bilis masu ban su suke cewa ba ba mata yanci wani yancin ko yanci ne kun zuga su suna banza kuran wannan haka ke yawo yau a tuli amurka ke ko amurka ba wani yanci suke da wani abin da suke ba su annan namu ya fi zama alatin amma ba ka wasu gani Allah ya shirya mu to kenan haka wani ɗabi'a ce Allah mu zauna mata na al'ada sauransu kenan akwai na ƙasa ta cikon addini sai na kullum muna maganar wannan ɗabi'a ce kuma Allah shi ya komi tsara komi duk abin da Allah tsara kun ka ci aika samu talakon ko da ke yake mace ce aiki musulma ce dokar ta kibi dokar ta ake huta fiye da zalai dokar da Allah haka Allah tsara kan shi to yanzu dai nan magana ke to ka maka anan kullum mace mai haila ba ta sallah ba ta azumi shi ne hujja kun anan da akwai masu yaran bawar da hadisi mutanen kala kato barbarsu da sunna ta suke kuma dole ta azumi kuma ta yi sallah ba ruwansu ko yau zai samu ɗan da tsini haka yi da sallah suke kuma mutum hala sallah ce kuma shi waje kwanta da ta wannan iya magana sallah ta azumi duka sun yi haka nan ba magana kwanci bane ba na sunna ta suka ture sai wa an aisha ta radiyallahu anha qalat lamma ji'ina salif hijj فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تتوفي بالبيت حتى تتطهري متفق عليه شما فيها جزء طويل عائشة رضي الله عنها tace rijin muka sarf hanya ce ta maka kusan maka an zuwa maka ayyin haji tace hiz a wannan wurin tututu ana yana haila Allah ta zo mini annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda take ya samu tana kuka tana kuka ya ce la'alaki nufis ya gano matsalai ya ce ko da kin sami jini ne kin sami jini ne ta ce iya rasuwar da Allah ta ce ni dama samun zuba dama samun zuba ɗin ba dama zuba dama gida na zama na ya ce a annan ne ya kice mata ifali ya ce ce ya ce mata fadin zalika shi ka tabbala al'adabar ta adam ya ce wannan wani abu ne Allah ya rubuta ma ɗin adam mata kake damu yake mata ifa'ali ma ya fa'alul hajj gaji sai ce mata ai yanzu ta matsalar ta an zo aikin haji ne kuma san matsalar sai kuma ta ba za ta matsala kai mata aikin haji ba yace a komi ki duk abin da alhaji yake zaki abu ɗaya ne ba za ki yi ba ba za ki yi tsawafi ba na ɗakin ka'aba wannan shine kenan cewa mace mai haila idan aka yi aikin haji duk abin da za a yi ta je miƙaƙi ta yi talbiya ta ɗauki harami duk abin da ake na talbiya za ta duk askar za ta zai ce mata ɓanin askar ba haila ba ta hana askar duk abin da ake za ta yi da kowa a zo ta sabaka a gida ba ta zuwa tsawas a huta arfa a je mina da ita duk abin da ake talbiya ta za yi a je arfa a zamana a wunde tana addu'a tana komin tana yi sai a tayi addu'a tayi komin ta a wurin arfa a taso daga arfa a zo mu da lifa a kwana a zo ta yi jifa ta yi komi ta zo ma ta rage gashi ta ta iya kurin abin da aka hana ta tawafi ne ba ta yi na ka'aba shi da za ta yi jira har jini ya tsaya shi kuma da wuyan ba matsala ba dole kwanakin aje a yi mai na a ƙare a dawo a ta jirgin zaɓe da akwai matsala gaskiya mai yawa ta yan jirgin yawo ne wannan shi ne a nan kenan abin da ya karantar da mu kenan mai haila za ta yi komi a cikin aikin haiti banda tsawafin kaba nan aka samu matsalan lokaci na mace za ta samu jinin a cikin aikin haji kuma irin wani misali ko yan jirgin yawo ko wuri ya kure a ce za a taho da wuri ya za ta yi nan ne cewa kowa ya yarda itifaki ne idan tawafi ne na ban kwana dama nan ba matsala an ɗauki ya mace mai haila inda yake da matsala da saɓani ƙwarai cewa ɗin akwai haila ya za a yi kun sai ta zamana sai lokacin da aka kare ko ku ta tahi ta dawo bane ai ku matsala wanda mu kudin hajin tun abu na kaji ana tarawa tsawon rayuwa ne to akan wannan mas'ala gaskiya fatawar Sheikh Nabi Taymiyyah rahimahullah fatawar ki tana kwarai daidai da zamanin a yanzu na matsala da wahala zuwa aikin hajin ko dan Saudiya ne dan kaje ka ta ga koma kaga an je a ce kuma dawo bane ga akwai matsala haka kenan fatawar ibn Sufyan ibn Taymiyyah fatawar da yayi ta yi a irin wannan hali in za a barta a darura za ta yi tawafi ta hutu shi haka ba dama wallahi wala sai wa an mu'ad bin jabal radiyallahu ta'ala an annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajul min imra'ati wa haid faqal ma fawqa al-idha ana abin da malamin wannan ruwayar cewa Mu'adh bin Jabal radiyallahu ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma hilu min bin mar'ati wa ya me halitta ga namiji a wajen matar shi tana cikin jinin haila sai ta ma fawqal izar abin da yake sama da izar sama da zani abin da sama kenan yace rawahu Abu Dawud wa da'afahu Abu Dawud ya kawo na ruwaya amma ya ce ruwaya ce mai rauni gaskiya raunin ta ahili yake saboda can mun karanta baya irin ruwaya ta sun zo da dama na kurin ka jefa wani ba a farjinta da kurin ka kiyaye farji shi magana madogara musu ingantacce idan wannan inda ta tabbata kiran ba ka damar wata mu'amala sai sama daga abin da ya cibi abin da ya sama kadai to wannan ba haka bane ya saba ma da dan bai inganta ba shi kuma ko ruwa ingantattu wanda suka tabbatar da mu'amala da ko ina banda farji kur wa an ummu salama radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة بقضاء صلاة النفاس وصاه الحاكم أم سلمة رضي الله عنها ɗaya cikin uwar mummunai suke ba da labarin cewa kanatun nufusa mana mata wanda suke cikin biki aiwa kenan mace mai biki ta kaudu al'adun musulama tana zama a zamanin manzon Allah yana raye tana zaman jiran jini ba adadin fasiya bayan ta ayu tana jiran jini arba'in na yau kwana arba'in kaga nan saɓanin abin da ya shahara a fikin littafi na fikin malikiya na suna ɗaukan kwanakin nifasi iya kashi kwana sattin su kenan a wajensu in ba kwana sattin ta ba tana nan cikin jinin biki wata gaskiya ba wata madogara ta bangaren sunna tabbatatta wata ta bada goyon baya ga wancan mas'ala wannan ita ke da madogara tabbatatta kuma kan suna kuma hadisi kun tabbatacce ya inganta kan hadisi ummu salama kenan ba nan me ake ne idan mace tana cikin biki akwai wata wadda take a likita mai jini tsaya akwai wata mata masu aihuwa a likita na ga wani wata an samu tabbata a wani lokaci ta samu tana ta ya karatu a likita ba kada jini da ya ta sallah ta ce la ilaha illa addini sabo sallah ku ji wannan sai wata sallah sallah aka aka gwada ta sabon addini ana aiba wani ana wata tana sallah halali ta aihu tana da wata gidan ba ta je ba suke ba maki ya za a tana sallah ita kuma ta karatu ta san dalilin jini ne in jini ya tsaya kike an ba jini wanka da kuma sallah kenan dalilin jini matuƙa ba jini ko da aka ayu a jini tsaya za a yi wanka a sallah ba wani matsala ko ɗaya wannan shi ne abin da yake na me ya kawo kuma kwana arba'in nan al'adan akwai maganar wanka da ake na jego na kwana arba'in dan aka samu rigima da yawa tsakanin ma'aurata rigima tsakanin ma'aurata guda biyu balle mai mace guda an san matsala a nan su ji san matsala gaskiya mace guda me matsalar su al'adarmu ta ɗauka wannan kwana arba'in sai ta yi kwana arba'in za ta yi wanka ta yi kitso ta lalle ta kummuji je wajen ta matsalar ba kwana arba'in ba ba ita ba shi haka suka ɗauka al'adar su al'adar ce kenan wannan al'ada ce wankan kwana arba'in abu ne tsakanin ku da likita da waye layyar ku shi da shari'a inda ta ambaci arba'in inda jini ne bai tsaya ba nan ne aka kama magana arba'in inda jini bai tsaya ba cika kwana arba'in jini a dawa to kwana arba'in iya cikawa to yanzu kurin yake wanka ke sallah ban ma kun shi ma mai lallahi a yi in ma kaɗa ne a yi zama amma dai arba'in ba ta zo ba sai inda tsaya ba ne ba ke da ɗan ra'ayi wa yau shi ne tsaya za ki wanka ke sallah kuma miji dama abin da ya hana irin na haila ne dalilin jini ne mataka ba jini ba wani abu da ya kawo matsala ta sa mashi bariyar ta mai dagungumi don kwanar rigima ake rigima ake kwarai bale da wasu ya ɗan karatu sai ta karatu ba ta kada kiran malam malam gaya mata wannan gaya mata gaya mata wadda fatawa haka ce abin da ta ce ba ta ce kuma ta rabai a gaya mata a mata fatawa a alifta allake so ya ce wannan ruwa da makaranta da tawar hamsa banda imam nasa'i lafazin abu dawud ne ya ce wata lafazi na abu dawud to a nan zama annabi bai mata umarnin rama sallah ta nifas kinanan kamar na haila ne yadda a haila ba a rama sallah da ta wuce ta kwanakin haila in kwanto haka shi ma jirin nifasi ko kwana nawa aka yi ba a rama wannan sallah ta wuce azumi ne kurin za a rama sai kitabu salah in za mu shiga kitabu sala mas'ala ta sallah abinda ke da alaƙa da sallah to haka yi maganar sallah a san dai ba a yin ta lokaci yayi sai fara da babul mawaqit sai fara da babi na lokatayya wanda za a yi sallar a cikin almawaqit dan Allah da umarni faɗi mu salata ya wanda ba ce inna salata kan alun wani kitabun makota ku tsaye da sallah amma ta sallar wata farilla ce mai lokaci akan masu imani kin Allah ya tsora wa sallah amma ya mata lokaci wanda ake yin wannan sallah sai yayi za a yi kan wannan magana ce kenan yanzu zai fara maka maka ruwayoyi na hadisai wanda wannan sallah da aka ce mai lokaci to lokacin shari'a ta mata lokaci annabin da Allah ya musu da salama da min bayan can ba tun mala'ika jibril a radda ya yi isra'i da mi'iraji cikin dare a zuhurkin rannan mala'ika jibril ya sabko a aikace aka mishi ya sabko a yi azahar kurin duk kuma da lokacin da bikin kun yi kurin a yi sallah kurin ya sauko daidai a zawar daidai zawar ya sauko iya gaba annabi ina kallon shi sahabi suna kallon annabi sallama suna koyi da annabi sallama suka yi sallah azhar ya koma washi la'asar tana yi inuwa tana tsawon komi ya sauko aka zo aka tare da sallar la'asar magariba za tana fadawa ya sauko saka saukowa aka taru aka sallar magariba in sha jariya bacewa aka sabuko sabuko aka annabi zai azuwa aka sallah haka lokacin da na ke cewa lokacin da a ta bata zuwa tana ketawa ya sabuko aka yi sallah nabi sallah aka yi sallah ta azuba yace kuma yanzu kwana ɗaya ko kwana na biyu sake dawowa azhur yana kusan ƙarshe ya sabuko na kwana farko can ina da kusa wanka ya sabuko aka yi azuba la'asar can inuwa ta yi ɗan ta yi nisa isa ko aka yi magariba lokacin guda sarko ce mata na faɗawa sarko aka yi isha can dare ya ɓace shi ma sarko da yadda ya ƙare can an ce take an ce can sarkar da ta yi ta yi sarko asuba rana ta har haske gari har haske ba ta abin ta ke to gari har haske ya sauka aka salli asuba yadda ya ƙare ya ce ma bai na hadai ne wakatan da lokacin jiya da na yau wannan shi ne lokacin sallah kenan farkon lokaci da ƙarshen lokaci ko a kowanne aka yi daga nan zuwa shi ganin antarbakin nan zawa nan duk a nan an kai kayan sallah lokaci kenan ya haddade shi zama garuwa annabi ya cewa inda salata awalin wakiran sallah tana da hukuta da cikin da farko da kashi ga shiga da hauta a wannan tsakatsakin daga nan zawa nan duk wanda kai sallah ta yi misali sha biyu da rabi zuwa ƙarfe uku misali misali ce da rabi misali ko da shi na to kenan duk wanda ya sallah ƙarfe ɗaya ɗaya da rabi biyu da rabi uku duk a cikin lokaci ya yi mai bambancin samun fadla ta farkon lokaci ma ba aibanta wanda ya ce ya wajen lokaci da ya zama kare biyu da na akwai matsala mun za a kawo kusa kare biyu shi da matsala sai kullum ya kare biyu to duk ɗaya ne da mace kullum yan wa sallah ba ta da kare ba ta da kare sallah lokaci da ya ta eh ba ta da kare ta eh mu muke sa kare mu muke sa kare za mu ta kaza a ɗaya ɗaya da rabi sha biyu da sauransu kenan cewa kullum ƙarshe kaza aibu ne kaga aibun a hili yake yanzu dai kowa ya sani yanzu ana sallan magariba nan shi da matuka wata ran bakwai ake magariba da saba ta kullum a ita bakwai da ke ana kallon rana ga tarin faɗa to me yasa za ka yi sallan magariba a yanzu a shidda baka da kullum a shidda to yadda kasan ta canza haka a zaura ta canza haka la'asa ko ta kada canza da lokacin akewa lokacin akewa ya bayanin zawal ya bayanin inuwa ta ta haka abu abin da tanga kenan cewa kullun kare biyu lagi ne yanda kamar yake mai sallar kare biyu lagi ya rike bi kama kullun ɗaya lagi tun ɗaya ne bisa kullun kare ɗaya wace kare ɗaya kullun tun ɗaya ne da ya ce kullun ɗaya kullun ka kai mata kai magana shi ɗaya da kuyi don ku ya yanke lokaci babu ɗaya ba biyu ba ɗaya da biyu kullun abin canza aiki sha biyu da goma sha biyu da wani ya zai sauti a gani ya sallar kare sha biyu da goma Allah sha biyu gurin mutum mutane ni na zama a ka'ab an sallah sha biyu a kira sallah sha biyu da mutum bakwai ke wani ɗan jira ce wani wani muna muna muna kallon wani matakin ya diba wata diwanta kare sha biyu da sha biyu da bakwai ya ce muna rigima a gida kasar kare ɗaya sai ka tsada ta sha biyu eh ɗan jira ne cewa ne ya kasu ɗan kasar ɗan jira shi ɗan wani alama kamar alama ɗan gargajiya ne cewa ne kaga muna sallar rigima sallar kalle ɗaya a gida ka sai zai mutu sha biyu ne ba ce sha biyu mutu bakwai kenan a rika yi ana canzawa gaskiya shi yayi kuma shi ne sunna gaskiya shi ne sunna canza a canza da tuzo lokaci sai dai wanda ya ba ce ya ci yau da lokaci ko shi ne magana kwanan ina ga kayan dan mun shiga hadisin kuma lokacin namu kaɗan ne na kamata mu tsaya Allah kai mu satun insha Allah sai mu dasa farkon babu na muhakkik tsare insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh